أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الفريقين كالأعم والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أتقى الحديث كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وبارك يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna gode wa Allah madaukakin sarki wanda a cikin rahamarsa da ikonsa har yanzu a wannan lokaci muna cikin raye Allah madaukakin sarki ya kawo mu sabuwar shekara yau daya ga watan ramadana hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1444 za mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai sarki kamar yadda muka saba a wannan masallaci mai albarka na kofar gidan mai girma sarkin lamba a bara in ba a manta ba muna na a cikin suratul hud mun karanta aya ta 23 yau kuma za mu tashi da izinin Allah bana a aya ta 24 inda Allah madaukakin sarki ke cewa bismillahir rahmanir rahim basal fariqaini kal a'ma wal asmi wal basir was sami hal yastawiyani mathalan afala tazakkaru wannan aya Allah maɗaukakin sarki yana saba mana misalai wato kenan na jama'a guda biyu jama'a guda biyu su ne wanda aka ambata mana su a baya a cikin karatunmu na bara kashi na farko su ne wanda Allah yake cewa wa man azlamu mimman mimman iftara ala Allah kadiban ulaika yuraduna ala rabbihim wayannan mutane su ne kashi na farko wanda Allah madaukakin sarki magana yake da fara da wannan aya wayanda suka kirkiri ƙarya suka jingina wa Allah madaukakin sarki wanda za a bijira da su gaban ubangiji za su fuskanci sakamakon ƙarya da suka kirkira wa Allah madaukakin sarki a dinance kashi na biyu su ne Allah ke cewa innal ladina amanu wa amilus salihati wa abatu ila rabbihim su da wanda suka yi imani da Allah suka yi aiki na gari suka yi kankan da kai a gaban ubangiji su wayancan sun kirkira ƙarya sun jingina ta da addini sun ce Allah madaukakin sarki ce da haka sun yi abin da suka ga dama a addinance a rayuwarsu wayannan kuma sun yi imani sun yi kankan da kai a gaban ubangijinsu suna jira su ji menene umarnin Allah madaukakin sarki a komai na rayuwa tara ka kafin jama'a guda biyu kenan to su ne allah maɗaukakin sarki cewa wayannan jama'a guda biyu wata in ka lura da su za ka ga wata kenan kal'a'ama wal asami wal basir was sami kamar wata kenan makafu ne da kuma wata kenan asalin kurma wal basir da mai gani was sami da kuma mai ji wayannan mutane kaliba guda biyu da wannan da wannan za ka hada su za su hadu misali da makafo da bai gani al'a'ama wal basir za su hadu ko kuma al'asamu wasame da kurma da mai ji za su hadu ba za su hadu ba suna ka kenan da makafo wato kenan da kurma laye su daya da mai gani da mai ji su ma laye su daya idan ka hada su wata gina waɗannan mutanen allah da kuma zarke ce kana ga za su haɗu ba za su haɗu ba ko malam hasu ke cewa abinda ake kaddara shine masal fariqil kafir al'a'ama aukal a'ama wal asab bangaren kafirai in ka ɗauki misalinsu shi ne misalin makafo wato kenan da wanda ke kurma ba sa ji kuma ba sa gani ba sa jin gaskiya ba su kuma ganinta ballanta na masu fahimce ta inda ya ji cikakken bayani zai iya fahimta zai iya kuma karba to bai ji ba ko kuma inda ya gani da idansa zai iya fahimta kuma zai iya karban gaskiya to bai ganta ba bai ji ta ba bai ganta ba ba masalar fare misali ɗaya bangare na muminai shine kasami wal basir mai ji da mai gani abinda aka zo da shi na gaskiya yana ji a kunnansa kaga da sauki ne da fahimta kuma yana gani da idonsa da haka shine sai Allah madaukakin sarki jawo zo ɗannan guda biyu aliyas da wuyani za su iya wato kenan daidaituwa su su biyun nan za su iya daidaituwa ba za su zama ɗaya ba ma'ana hanyar ta bambanta don haka fahimta dangane da al'amarin gaskiya ya bambanta ba su da lokacin da za su saurari gaskiya a lokacin da ake karanta alkur'ani ba sa zuwa wurin a lokacin da ake bayani ko ba sa kallon mai bayani don haka ba za su taɓa fahimta ba wa'annan kuma a lokacin da ake karatun alkur'ani ake karanta ayoyin allah maɗaukakin sarki suna gurin suna gani da idansu suna kuma ji da kunnansu don haka dole ne fahimtar wa'annan da wa'ancan dangane da lamarin gaskiya ba zai ta zama wato kenan daidai ba ba zai taɓa zama daidai ba yawo saboda haka kowanne hanyar sadawa allah maɗaukakin sarki ce afala ta zakaruna yanzu ba kwa dauki gargadi ba ai ma'asalan shine afala ta tazakkaru bai kamata wato kinan ku dauki gargadi ba kamata ku fahimta saboda haka ba zai zama lamarin su da mutum je wala kada
ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين الله بدأ كتير لك ولقد حقيقة arsalna nuhan mun aiki annabi nuhu ila qaumihi zuwa ga mutanansa da sako me ya sakon shine inni lakum nazirun mubin ni mai gargadi ne wato kinan gargadi kuma a fili wato tsakinin tsakanina da ku anan Allah madaukakin sarki ya ambaci annabi nuhu ya ambaci kuma ya yi matsayinsa na dan sako Allah madaukakin sarki ya aike shi zuwa ga wata jama'a sannan kuma ya faɗi sakon da ya ya aike shi da shi ne ya je ya zama mai gargadi a gare su gargadi kuma shine ya tsoratar da su daga shiga wuta ya tsoratar da su daga wata gidan mutuwa a cikin kafirci ya tsoratar da su daga matsalar rayuwar duniya da sauransu shine ya yi musu gargadi kenan karfa kaza karfa kaza karfa kaza karfa kaza to amma sai kara bayanin gargadin yake ce musu menene
Allah ta'budu illa Allah إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم الله تعبد إلا الله da sharaɗin shi ne takon nawa shi ne cewa lalle karku yi bauta a kowa sai a Allah maɗaukakin sarki karku bauta a kowa kenan kaga ya zo da tauhidi tauhidi shine da makare ta Allah maɗaukakin sarki a wajen ibada ya zama ibada da mutum zai yayi ta ne dan Allah maɗaukakin sarki kuma ya yi ta ne zuwa ga Allah maɗaukakin sarki kuma ya yi ta ne a ka'idar yadda Allah yake so a bauta masa ba yadda shi yake so ya bauta masa ba ko kuma waninsa yake so ya bauta masa ko kuma wasu jama'ansu ko kuma abin su a'a yadda Allah maɗaukakin sarki yake so a bauta masa to yana yaka shine an bauta masa shi shi kadai kina Allah ta budu illa Allah kar ku bauta wa kowa wato kina ai utur kul asnama ko bo da yana bautan gumaka a wannan lokacin wala ta budu hakar ku bauta ma gumaka wa di uhu awadi Allah ku ku tsoron Allah ba da kukin sarki shi shi kadai wato kenan inni akafu alaikum lalle ni ina je muku tsoron azaba yawmin alimin azabar rana wadda take mai radadi akwai wata rana tana zuwa wadda ana kiranta rana mai radadi ita ce ranar da kowa zai yi takaici sai dai wanda Allah maɗaukakin sarki ya tsere da shi illa mara rahima rabbuka saboda haka wannan ranar ina ce muku tsoron ta tana nan tafi ko ba ku ganta yau ba tana nan tafi to ina ce muku ranar akan wannan shine kamar yana nuni cewa idan wannan na farko wannan ranar tana zuwa ba makawa na biyu duk lokacin da Allah ya kawo ta to babu wanda zai tsira a wannan sai wanda ya je gaban Allah maɗaukakin sarki da tauhidi tunda maganar tauhidi Allah ta abudu illallah tauhidi nan shine kada da Allah madaukakin sarki a wajen bauta ya bauta wa Allah da abin da Allah yake so a bauta masa ba da abin da shi yake so ya bauta wa Allah madaukakin sarki ba kenan akwai wannan rana tana tafe na biyu kuma ranar rana ce wanda take mai radadi na uku kuma ya kamata a ji tsoron wannan rana a kiyaye ta ta waje فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نريك إلا بشرا مثلنا وما نريك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نري لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين
الله مدوكاkin sarki ce a lokacin da ya zo ya gaya musu wannan sakon fakalar mala'ul ladina kafaru min qaumihi manya-manyan shugabanni wanda suke kafirai a cikin mutanansa in an ce mala'u wato kenan hum mali'una bima yaqulun wato mutanen da suke su ne kaman ake kira stakeholders na gari ko stakeholders na ƙasa wanda su ne masu ruwa da kifi kenan ko na wannan wani masu faɗa a shi inda duk suka karkata sauran jama'a nan za su karkata to waɗannan mutanen suna ake kira su mala'u su ne kuma a cikin sun wani lokaci aka samu su imani wasu su imani to a wanda ba su imanin ba suna mala'ul ladina kafaru to su mala'ul ladina kafaru ne su ne suka yi wannan magana a shi annabi abin fa kalal mala'u sai wato kenan wa'anda suka kafirta cikin mutanensa min kaumihi cikin mutanensa sai suka ce masa ma na laka illa bashara kai ba kwaibe bane fa face mutum ne ba mu gan wani gani ba face ganin dan adam me bambancin mu da kai kana mutum muna mutum in Allah da gaske yake yi ya aiko mala'ika mana ko ya aiko wani abu daban wanda ba mu san shi ma amma kai kana cikin wa'ansu za su iya cewa yaushe ma aka haife ka saboda sun san asalinsa sun san gidansu sun san umansa sun san babansa sun san komai da komai da zuriyarsu kuma duk lokacin ana barnar da baban nasa da kowan nasa tare da jama'a kuma shi shi kada ya zaro yana yaro zogensa sannan ya ce musu waye kaza kaza kaza kaza wai su bauta wa Allah madaukakin sarki wai yana tsoron mu ce mutane ranar lahira rana mai mai radadi yaushe ya santa ma saboda a ganin mu kai ba komai bane wato ke mana raka Allah basharan kai ba komai bane face mutum ne misalana misali dan mu da kai mai bambanci eh mu kuma mun fika muna da mulki a hannun muna da mulki a hannun kan kuma muna da mutan jama'a gari duk inda muka ce a karkata za jama'a gari za su karkata wato kenan a wannan lokaci saboda haka wannan mutanen ba za su abin nan kuma suka sake cewa ma na rakatta ba aka kai mu fa ba ma ganin waɗanda suke binka illa ladina hum araziluna sai dai mutanen da suke wato kenan kaskantance cikin mu in an ce arazil jam'u ne na arzul shi kuma arzul jam'u ne na razil saboda ka wato kenan jam'i ma yana da nasa jam'in kenan ko yawwa asalin sa razil haka ne jam'in sa arzul sannan su arzul arzul group group din su kata su suna arazil kada ka group group na mutanen da suke binka da yan anguwa kaza da yan anguwa kaza da yan anguwa kaza kowane group duk group din kana kaskantattun mutane ne ko kaliba na mutanen da suke binka wayannan yan kasuwa su kaza suna binka su madu arazil ne wayannan masu sana'ar wanzamai ne a razin ne wayannan masu sana'ar gyartai ne a razin ne wayannan masu sanator gurup gurup na mutanen da suke kowane gurup ɗaya kaza ɗaiɗaikun su sune razin ko to ɗaiɗaikun su an tara su zama gurup to su ma gurup ɗin gurup ɗin gurup to su ɗin ma duka wanda muka auna muke ga duka ba komai bane wato kenan face a razilina kaskantattun cikinmu mun gane su ne suke binka ai abinda suke nufi wato kenan ittaba aka akisabu wato kalkantattu da walakantu wa sakata wadda ba su da daraja ba su da kima wato kenan a cikin mu wa safalana da kuma har yanzu ne na kasa kasa kasa kasa wato kenan a cikin mu wato kenan su ne suke suke bika dan haka wato kenan ba za su yadda da su ba malam zuta ce nasabuhum ila alhiyaka sun nasabta su da cewa wai teloli ne masu ɗinki na hannu na sakar abin kusan da mutane sun dogara da sana'unsu na hannu kada ka masu ɗinki riguna ne ma dai talaka ba masu kudade ba ne eh wala mai alama anna sana'ati ba su san cewa nan dukawa nan teloli nan masu ginin tukwane nan masu kaza gurub gurub na mutane wai nan a radar din ai suna suke bisa wasu ne talakawan gari ba ba su san cewa anna sana'ati la athara lahafi diyana ai sana'a bai da wani tasiri a cikin addini ba da wani relation kwata-kwata yawwa yadda wazami zai zama musulmi haka mai dinki zai zama musulmi haka wagwaduku zai zama musulmi haka kowa duk wannan baya da nasaba kowannen su zai abin mu kuma musulmai daga cikin mu al'adar mu shine almuslimuna yadun alaman suwahu wa yasabi dhimmatihim adnahum haka ne yawwa kullukum min adam wa adamu min turab dukkan ku ƴaƴan annabi adamu ne adamu ko daga ƙasa aka yi shi saboda la fadala lil alabi alal ajabi wala alal bayza alal aswad illa bi taqwallah yanzu tsoron Allah ne yake nuna wato kenan wane wane kenan malam na hatsi ke cewa al aradil humul fuqara su ne wato kenan talakawa talakawa ta marasa kuɗi ko ladina hasaba lahum wanda ba su da daraja ko kuma wato kenan suke da sana'a wadda take ta kaskanci a su irin nasu hadisin ko innahu haka wal hajjamin sun kawo wato kenan masu dinki sun kawo wato kenan wanzame masu yin jarfa irin waɗanda fa suke bin safa kuma yanzu a cewa da haka ne zai abin saboda sun yi retin karban gaskiya ta hanyar sai mai kudi in mai kudi bai karbe ta ba ta zama gaskiya ba da sauransu kaga wannan kuma ya zama wato kenan jahilci ne a gare su saboda sun laifata annabin Allah madaukakin sarki cikin abin da bai da aibi dan wani ya bi karbi gaskiya a gurinka menene laifin ka kai eh mutumin da yake talaka sai ya fahimci abin da ka faɗa gaskiya ne sai ya karbi gaskiyar to kai menene na kale ka shi ma talakan tukunna da ya karbi gaskiyar menene laifin sa ballantana eh saboda su annabawa amincin Allah ya tabbata gare su inna ma alaihim an yato bil barahin wal ayat shi annabi wajibin sa shine kawo hujja ya kawo aya ya tabbatar da gaskiyarsa in ya tabbatar da gaskiyarsa shikenan ya riga ya bi din sa ya rage ga mutane su karba da masu talauci da masu kudi ya rage mutane wanda ya zama man sha'a balmi wa man sha'a balaykum don haka walisa alaihim tadbiru suwari wal hayat ba aikin su ne annabawa su zo su canja surar mutane ko kamannin su ba ba aikin talakawa ne aikin annabawa ne dan kana talaka zo su mai da kai mai kudi ba ko kuma in kana sana'ar kaza su dauke ka daga wannan sana'ar su mai da kai kaza ba a'a aikin su ne su zo su nuna maka tauhidi su nuna maka Allah a inda kake ka bauta wa Allah madaukakin sarki yanda ya kamata sauran daraja da daukaka kuma sai an je wato kenan can wa hum yursaluna ila nasi jami'an su kuma mun annabawan kan su zuwa ga mutane ne gaba daya dan haka fa idza atlama minhum alladhina lam yalhiqhum min dhalika an-nuqsan idan wa'anda ba su da nuqsani sun musulunta a gare su shikenan ba nema la'anna lahum amika bil islam kullaman aslama min da mai talauci da mara talauci da mai girma da mara girma su musulunta nasu ne su karba su annabawa aikinsu su yi da sako kowa ma ya karba nasu ne shi kenan kawai haka ne? dawo to shi ne saboda haka ba amma sun ce waiwa ma na rakatta ba aka illallazi na hum a razilu mu yadda muke ganin wanda suka bi ka ba komai bane face wato kinan kaskancin cikinmu wanda suke wato kinan safala a cikinmu wannan yana da tuno mana a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma annabi Nuhu ba ya zo ya kira mutanansa lokacin da ya rubuta wasiƙa ya aika ma sarakuna sai daga cikin wasiƙun ya aika wa Hirkal sarkin Rum da yake shi yana da ilimin addini yana da linjila a gabansa ya karanta taura don haka ya kirawo mutane su zo su masa bayani sarkin farisa da yake jahili ne buta yake bautawa bai san littafin sama ba yana zuwa ya kama wasiƙa ya yi yaga ya yi yaga ta kice yaushe ba larabin ƙauye mai wari awaki zai zo ce zai ga nuna mana gaskiya aka kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam gashi bai ma karɓi wasiƙar ba ya kawai ya yi yaga ta ya mazzaka ta Allah ce mazzaka Allahu mulkahu Allah ya kace kace da mulkinsa don haka cikin sarakunan ne shi ya fara faruwa kwata kwata kwata kwata aka ci kasar gaba daya shi kuma wannan da yake dama malami ne ya san abin da sai ya tara mutanensa kafin nan ya tayi neman larabawa ce su su ba da shaida akan yana so ya bayani ya ji bayani ya nemi information me gaskiyar wannan lamarin inda ya san maganar annabci zaka daga cikin wanda aka kirawo akwai Abu Sufyan daga cikin tambayoyin da ya masa yake cewa to ya ce muku shi annabi ne masu kuɗi ne suke bin sa ko masu talauci Abu Sufyan ya ce dariya ya kama yana sabiya ina ga san point ya dariya ya ce ai talakawan mu ne suke bin sa sai ce ya ce zaka atba'ur rusuli ai waɗannan su ne dama masu bin wato kenan manzannin Allah su ne suke bin manzanni saboda haka ba wani abu ne wanda yake zai kamata a ce an laifata annabi da shi har ake karɓar sakonsa da shi ba kaga kenan ba a retin ɗin mutum da kudinsa ba a retin ɗin mutum da wata kinan darajarsa da sauransu akan wannan kalmar da aka yi wanda in lallazin hum arazilu la kaskantattun cikinmu malamai suka yi infarin wani fikihu shi suka ce yanzu idan mace ta ce mijinta kai arazil ne ko kai safala ko kai kaskantacce ne ko kai abin da faɗi wani magana da a ciki sai ya ce mata in kwa tabbas ina cikin su ke sakekkiya ce ta saku ko bata saku ba kamar ta ce masa ta ce masa ta ce masa ai kaskantacce ne ma'ana kana cikin kaskantattu ko sai ya ce mata in ku ina cikinsu to tabbas ke sake kiya ce ta sauku sai ya amfani da da an tambayi imamu tirmidhi ta yi amfani da kalmar safala safala ai ganin kasa kasa kenan ko yawwa sai ta ce masa anta min safala kai kana daga cikin mutanen da ba su da wani kima a cikin gari yace in ku tabbas ni ba ni da kima wallahi ke sakekkiya ce to akan wannan malamai suka ce ta saku ko bata saku ba yanzu ta saku ko bata saku ba baya cikin su ba ta ce tana riga ta yi kunci kuma da menene ya su cikin da za a gane cewa yana cikin ko baya cikin ya ce eh yana cikin sai shi aka yi faɗa mata ya ce mata yana ciki ko aka ce an na rajulan ja'a ila tirmizi imam tirmizi ke na kofa kala sai ya ce mata inna mra'ati kalat li ya safala ya kai kaskancacce fakultu in kuntu safala ko fa anti dalikun sai imamu ta zai ce ma sana'atuka to yanzu kai menene sana'ar ka tukunna sai ya ce wato kenan samak shi mai kama kifi ne mai zuwa yana kama wa kifi ne ko kuma mai zuwa yana sayan kifi yana soyawa da sauransu kala sai ya ce masa in ji imamu tirmidhi safilatun wallahi safilatun wallahi safila ya ce kana daga cikin kaskantu wallahi kana daga cikin kaskanci a wajen sana'a ba a addini ba shi abin da yake nufi kina ma'ana sana'ar ka ba sana'ar manya ne masu tarin miliyoyi ba sana'ar ka ta neman rufe asiri da zaransu haka ne to akan wannan abdullahi bin mubarak ya ambata daga safiyan suri yake cewa a alatu dallak wannan magana tasa ba za a sake ta ba ba ta kai a sake ta ba saboda kalmar safalan tana da wato kenan makasid da yawa su wancan abin da suke nufi din tabbas ba kaskanci bane sana'a ce ta neman halal akwai hadisai da daban gaske wanda suka zo suka yabi irin waɗannan sana'a suka ce ta ma kusa da halal irin wannan ƙananan ƙananan sana'o'in da ake wato kenan abin nan haka ne kuma imamu malik shi ma da kansa yake cewa wato gidan ba za a abin nan ba da ibn al-arabi suka ce duka ba za a sake ta a dalilin wato kenan wannan ba da ka mutane suka ce wa ma nara ka tabaka illa ladina hum araziluna badiyar ra'ayi ba mu ganin wanda suke bin ka face wato kaskantacce cikin mu badiyar ra'ayi masu wato kenan ra'ayin su a fili ne ma'ana ko dai ya zama badiyar ra'ayi akwai badi na jeji ra'ayin su na kauyawa masu kauyanci a wajen ra'ayi wanda suke wato kenan masu rike da al'adu na dacan ba sa son canji su ne badiyar ra'ayi ko kuma akwai bada badali an af'ala kaza ya bayyana mun ne kaza badin ra'ayi masu ra'ayi wanda yake a bayyana kullun su wato kenan kamar sakwatawa ne ko yawa da kare kare a ce su ba sa boye gaskiyar su kawai in sun fara maka magana haka take to in a tunanin su kenan wawa shine mai faɗan haka a tunanin irin na mutanen annabi nuhu kenan ko wawa shine wanda kowa zai tsage maka gaskiyarsa ba zai maka munafirci ba amma kuma kaga musulunci ai bai soki wannan ba ko yawwa a gurin musulunci abu ne mai kyau mutum ya zama mai gaskiya ne a cikin wato kenan dukkan lamuransa wala Allah itibari da wayannan abubuwa yasa Imam Malik da Abdullahi ibn Mubarak su ce matar waccan mutum ba su sako saboda ai wannan kalmar ce da take da itimalat masu masu ya masu yawan gaske kuma na raka tabaka illal ladina hum aradiluna badiyar ra'ayi masu wato kenan ra'ayi wanda ke na abin nan bal suka ci kai ba ma wannan ba fa na zunnukum kazibi na ko wa ma lara lakum alaina min fadlin ba mu gani kuma baka da wani fifiko akan mu menene baka da kuɗi baka da abin nan ko baka da mulki baka da wani abin da ka fifice mu saboda ka babu wani fifiko a kanmu da zaka zo ka faɗa mana wani abu daban sabo wanda zaka iya cire mu akan ra'ayinmu wato kilmu abin nan kuma na ralakum alaina min fadlin ai fi ittiba'ihi wallantana mu zo mu zama mu bi ka wato kenan akan akan wannan ko wa za hujjatun minhum wannan kuma wato kenan kamar suna kafa masa hujja ne tunda bai fisa kuɗi ba bai fisa a mulki ba don me za su bishi sun manta da cewa wannan falal Allah ne zalika fadlullahi yutihi man yasha Allah ne ke zaben wanda ya ga dama ya bashi abin da ya ga dama yau su da ba samu wannan din ba Allah madaukakin sarki ne bai dauka ya basu ba haka ne bal suka ce kai ba haka bane nazunnukum kadhibin wallahi muna zaton ku makariyata ne muna zaton kuma karita ne zannu a nan gurin kamar mun tabbatar ne mun tabbatar cewa ƙarya ma kuke yi su ana su fahimta don haka ba kullum ne yaƙinin mutum da tabbacinsa yake zama kuma shine yaƙinin zahiri da kuma tabbacin zahiri su sun tabbatar cewa ƙarya ne amma kuma zahirin lamari ba ƙarya ba ne mun gane wannan to mu je wa ya kauni قال يا قوم أرأيتم إن كنت أنا بينة من ربي وآتيني رحمة من عنده فعميت عليكم وألزمكموها وأنتم لها كارهون الله مدوكا كنتلك يتشي النبي نوح عليه الصلاة والسلام يا قوم يا قوم تانينا a ra'aitum yanzu ku bani labari yanzu da zai tabbata ya zama kuntu ala bayyana ta min rabi abinda na faɗa gaskiya ne ni ne nake kan hujja bayyananniya daga ubangiji na ai ni ne nake kan yakini wanda ya zo wato kenan daga daga ubangiji na ko ai shi ne wato kenan ya zama ta bangare na ne wato da kenan mu'ujizar da nake da ita ta zo take bayyana wato kenan gaskiya ta wa ata ni rahmatan min indi sannan bayan ina kan hujja bayyananiya ni ne Allah madaukakin sarki ya bani rahama wato kenan daga gurin sa shine annubuwatu war risala Allah ya bani annabci ya bani kuma manzanci wato kenan idan har ya tabbata hakan din ku ne akan ƙarya ko me kuke tsammanin zai faru shine takadirin sa ko Abdullahi dan Abbas yake cewa rahmatan min indi shine wato kenan a rahmatan alal khalqi Allah madaukakin sarki ya bani wata kenan wani jin kai wani makaunin yace alhidaya ila Allah bil barahin Allah ya bar rahaman sa shine ma'ana Allah ya bani alhidaya shine ya bani shiriya yanzu shiriya akan ta nake kuma an bani nuna wa mutane ga yanda shiriya take wato kenan wani kawai yace ana nufin al-iman wal islam Allah ya ban addini na musulunci ya dora ni akan imani to idan ni ne nake kan wannan ko kuma wato kenan fa amiyat alaikum sai ya zama ita gaskiyar ta makance a gare ku ko kaga nawa akwai nau'i na balaga fa amiyat alaikum ya kamata ku ne kuka mance baka mai ku ne kuka makance wa gaskiya ba gaskiya ne ta makance muku ba ko yau ba amma kuma sai ibaran sai ta zo da haka fa amiyat alaikum menene albayyana take nan ko alhuda ko arrahama allati utitu hujja bayyananne da aka ba ko rahamar ko imanin ko musuluncin sai zama ya makance a gare ku a ma'ana shine ku kuka makance ba ku ganshi ba mun fahimci wannan kamar wato kenan tajmihi mukallif mukallibi ne kace masalin nurihi kamar kamishkatin fiha misbah eh to fa'amiyat alaikum alhaku wani ne fa'ili yanzu ko al'iman ko al'islam ita ce fa'amiyat alaikum alhaku ko yau yanzu haƙuɗi shi ne ta tamam fa'ummiyat alaikum sai aka makantar da gaskiyar akan kuma ana ku aka makantar a barin fahimtar gaskiyar har yanzu ko ya zama bina ilil majahuli kenan yawwa saboda haka har yanzu ne an makarantar da gaskiyar ko kuma gaskiyar ta makanta bai zai ba zai canja ba duk dai akan makantar akan gaskiya yake maimakon ya zama makantar a gare ku ne yawa matsalin nuri kan mishkatin fi hamis ba ka gani ya kamata ya zama matsalin menene matsalin nurin mishkati ka matsalin nurin la amma za ka ce matsalin nurin layi ka matsalin nurin mishka kaga tashbihi makalubi ne yawa kusan abin da aka yi anan kenan mun gane fa amina alaikum ar-risala wal hidaya falam tafhamuha sai ya zama Allah ya sa kun makace ba ku fahimci hidayar ba shiriyar ba ba ku fahimci risalar da aiko aiko din ba ko falam ta famu hadan zaka ba ku fahimce ta ba to sai zama in haka ne ta faru kuma me kuke tsammani yanzu me sakamakon zai zama yanzu ni ne zan zama luza ranar lahira ko kuma wata kenan ku ne za ku zama luza kuma in haka ne sai ya zama kan cewa ku ne kuka makance ba ku fahimce ta ba a nulzimu kumuha za mu tirsasa ku dole sai kun karbe ta ba zai yiwu ba namu kawai ina laika illal balag naka kawai ka isar ne kuma mun isar ko ina laika illal balag wa kar ballagna namu mu isar ne shine kuma riga mun isar annabi sallallahu alaihi wasallam in ya isar sai ya ce a jama'a hal ballagtu suka ce ya ce allahumma shahada ya yi abin da zai yi ko yawwa saboda haka zai yi a nirzumu kuma ha ai za mu iya lizanta muku kalmar shahada shine kalmar la ilaha illallah ko kuma za mu iya tirsasa ku zuwa ga karban rahamar Allah madaukakin sarki ko kuma za mu iya tirsasa ku zuwa ga karban albayyanati allati ja'at min rabbikum hakan din zai iya yiwa ai ba zai yiwu ba kenan ma'ana yanzu mun isar da sako yanzu ko ku karba ko kar ku karba wato kenan ba ruwanmu ba za mu iya tafiyar sakon karbe ta ba alhali an tumla haka rihuna ko ranku baya so ranku baya so ba ku yadda da gaskiyar ba ai la yasluhu qulubukum ko la yasluhu qulubukum laha ma al karahata alaiha zuciyarku ba za ta inganta da karban gaskiya ba da karban la ilaha illallah ba alhali kuma ku ranku baya so haka zai yi haka ba zai yiwu ba don haka musulunci ke ta la ikraha fi din ba a tilasta mutum saboda ai imani matsala ce wadda take tana dan fara da zuciya me yasa ake samun munafika cikin musulmi sun zanna ne sun bace a cikin rububi alhali su zuciya saboda karba ba kuma ana sallah tare da su me yasa ake samun zindikai azzanadika suna cikin musulmi amma kuma su kafirai ne da dai sauran irin wannan don haka ba za mu iya tilasta ku ba an tulaha kare huna alhali ran kuwa duki nan baya son wannan waya kawai waya kawai la as'alukum alaihi mala in ajriya illa ala Allah wa ma ana bi dabidil ladina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni a'rifukum qauman tajhalun Allah madaukakin sarki ci gaba da ba mu hikaya akan harshen annabi Nuhu alaihi salatu wasallam ya qaumi ya ku mutane na la asalukum alaihi malan ko ko ajara ne malam ban tambaye ku dukiya akan wannan ba da na zo ina wa'azi ban ce dole dole sai kun tara mun kuɗi ba ban ce sai kun biya ni ba ban da misali salary ban da pension akan al'amarin ku yawwa a a sacrifice ne nake yi ni akan kaina da abin da ni na mallaka da daiman da haka nake tashin bata kuma lokaci na in je in isar muku saboda Allah ya aiko ni in isar muku ba na tambayar ku dukiya akan wannan najari ila illa Allah lalle ni lada na yana gurin Allah madaukakin sarki yana gurin Allah madaukakin sarki ai thawabi fi tabligir risala sakamako na da sakamako sakamako na a dalilin ida sakoncin da nake yi duk a gurin Allah madaukakin sarki yake anan akwai kwadaitarwa ga wanda yake isar sako bai nemi ladan sa wato kina a gurin Allah madaukakin sarki ya bata lokacin sa ya bata dukiyar sa ya bata rayuwar sa ya bata tunanin sa a kokarin isar da sakon kuma yayi dan Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki sai ya bashi kun ga Nuhu alaihi salatu wasallam haka gina kansa a kansa kuma ana bil arid alladhina amanu ka karanta Allah madaukaki yace ma ana bil arid alladhina amanu kuma ni bai zai isa na kori waɗanda suka yi imani wato kenan tare da ni ba ai anan sa'alu fa an yadra dal arazil sun ce masa to za mu bi ka amma sharadin arazil da suke bin kan nan badiyar ra'ayin nan sai ka kore su in ka kore sai mu zo mu nan ba zai a ce mu da mu da su mu abin nan ba saboda ka dan wato makayin ba iri ɗaya bane da mu da su ba zai suna zanna a gaban ka mu muna zanna a gaban ka ba makayin ba iri ɗaya bane saboda haka ka kore su ko su wa'anda suka yi imani su kuma imanin su ba na sharadi ne wancan ko sun imanin tsakani da Allah wannan kuma haka Qurayshawa suka tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka suka ce masa ba suka ce masa yanzu ya za a bi mu zo mu zauna da irin wa'annan mutanen irin su Bilal irin su Suhaibu irin su Abina Ammar dan Yasir ko saboda haka ka kore su kawai Allah wadda kuji sarki ja kunna sa wa la tadrul ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi sarka kuskura ka koyi ka koyi abin ka ko ka kore abin ba ma kawai kar ka kore su ba wani lokaci da suka zo kansu su wayan din ba sa nan su da kansu suka zo suna tattaunawa da shi Abdullahi ibn Ummi Maktum ya zo shi yace yana so ya yi tambaya annabi ce dan jirani dai aka yi bagana aka yi magana suka yi ta sadi yana ga kamar za su musulunta ya rasulullah na zo da dan wani matsala ne na ajiye shi dan jira da ya hakuri me ya faru karshen ta aka aka zarge shi a masa wata walla an ja abu a'ma ko kuma yadda rika lallahu ya zakka wannan din talaka shine mai karba ko ayu ya zakkar fa dan ba dhikra amma su wa'anda da kake ganin su a hawa bata lokacin ka kake akan su don haka sai Allah ya ce masa ga gamsu wana wa ma ana bi tsari ladina amon ni ba zan iya koran wato kenan masu imani ba kuma ana da bitsari da dina amon innahum malaqu rabbihim lalle tabbasu za su yi hadu da ubangiji su za su hadu da ubangiji wani irin haduwa anan zai iya zama kala biyu innahum mulaqu rabbihim za su hadu tabbas da ubangijinsu ma'ana za su samu ladan su duk abinda sun karbi gaskiya daga gare ni ko duk abinda suka yi za su je su hadu da ubangijinsu Allah zai ba su ladan su ni ba ne zan ba su lada ba zai iya daukan wannan na biyu za su iya haduwa da ubangijinsu su kai kuka na cewa na kore su ya zan yi innahum mulaqu rabbihim bi shikaya ta ce a to mun je mun karbi imanin ma a koran mu ake yau imani ma ana koran mutane suka faɗi haka a gaban ubangiji Allah ya zanyi za ku iya za ku kare da gaban Allah madaukakin suke na kori masu imani na kawo inda za su kafa min sharadi a wajen karban imani to da ka waɗannan abubuwa guda biyu za su iya wato kina abin dan haka ba zan kore su ba ba zan iya kore su walakin ni araku kauman tajhalu sai dai wannan sharuɗan da kuke faɗawa da kuma kyamar waɗannan da mutanen da kuke yi da kin fahimtar gaskiya da kuka rufe ido ku ba ku fahimce shi ba a gani na wata kina akwai jahilci a cikin lamarin ku kawon ta jahalu ku mutane ne wanda ke kun jahilci hakikanin lamarin to maje wa ya kawon wa ya kawon man yansuruni min Allah in daratuhum afala tadhakkarun kamar wannan aya tana da fasara mana fasara ta biyu wancan da muka yi innahum mulaqu rabbihim bin za su kai da su sada ubangijin su su kai kuka na haka dai sai Allah ya ce wa ya qaumi nuhu alaihi salatu wasallam ya ce musu ya ko mutane na man yansuruni min Allah wane ne a cikin ku zai taimaka min a gurin Allah madaukakin sarki wato kenan daga azabarsa kan na shiga azabarsa ranar lahira in tarattuhum in na kuskura na kore su na kore su li ajali imanihim wai saboda imanin su sun zo sun imani na kore su aka jira Allah ce mun to me yasa ka kore su me yasa ka kore su ba a lahira ba a duniya ni bai faru ne tsakanin Usama bin Usama bin Wai Usama bin Zaid ko da Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka je yaki wani mutum sai yana sare musulmi kafiri ne sai in ka zo fille ka a in ka zo kusansa za ka sare ce ashadu Allah ila illallah sai ka juya baya sai fille ka sai ka zo katan katan ka yi kansa ce ni ba ashadu Allah ila illallah sai ka gyara shi sai ka juya sai fille ka ashe usama yana lura da shi ya yi haka ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba usama sai ce wani zan yi maganin sa wallahi kawai zai tafiye da shi ashe da allah ila ila ila kawai ya fille shi annabi sallallahu alaihi wasallam aka tada uba da alƙala la ilaha illallah bayan ya ce la ilaha illallah ga sare shi yace ya rasulullah ga abin da ga abin da yace nace bayan ya ce la ilaha illallah ka kashe shi ya rasulullah tsoron karna abin ya ce na ce me yasa ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah da kashe sai ce masa fa kaifa laka bi la ilaha illallah ya mutu kiyama wannan la ilaha illallah ya zaka da shi halla shakkakta sadarahu ka keta kirjinsa ne ka tabbatar cin ba abin nan ba da Allah da farkon yayi na biyun yayi na ukun da Allah da gaske ne ka fasa zuciyarsa ka gani ba abin nan ba kaga usama ya daga kansa ya haka ce na rantsa da Allah na ce ina mama ni ban musulunta ba sai yau ina mama ban musulunta ba ma kwata kwata a ce duk abin da ba a musulmi nake yanzu ne zan musulunta saboda ya rasa inda zai sa kansa to ka gani ballantana wanda shi ya riga imani na gaske kuma ka ce ka kore shi a gurinka ranar lahira wa zai taimaka mu man yasrani billahi in taratum afala tazakkaruna yanzu ba za ku dauki gargadi ba ya kamata ku yi hankali ba da wanda zai kare na Allah ya to muje wala aqulu lakum indi kaza'inul lahi wala a'lamul ghaib wala aqulu inni malak ولا أقول للذين تزري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله عالم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين الله مدوكاكين sarki ya ci gaba da ce mana akan harshen annabi Nuhu alaihi salatu wasallam wala aqulu lakum indi kaza in Allah ba zan yi muku karya in ce muku ina da taskar Allah ba in kai annabi Allah ne irka kawo mana kaza irka kawo mana kaza irka ai sun nemi haka gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ko duwatsun makka nan duk a cile su a je a kai su wani guri a ji a zubar da su a zamar da nan gona a ta kona laka jannatin ya zama kana da gona babba wanda ke akwai komai a cikin sa ko kuma kaza ko kuma kaza ko kuma kaza ko ka tashi ka fara sama ko da irin waɗannan abubuwan to nuhu alaihi salatu wasallam a ba zan ce muku ni taskar Allah madaukakin sarki a hannuna take ba wala alimu na gaiba ba zan kuma ce muku na san gaibi me zai faru gobe ba ba zan iya wato kenan wannan ƙaryar wato kenan a gare ku ba wannan kuma kaga tawadu ne daga gare shi da yake tsakaninsa da Allah madaukakin sarki a matsayinsa na annabin Allah kuma manzon Allah yana faɗa musu gaskiyar lamari abin da yake ya sani ko bai ɗauki kansa ya fifita ba mun gano wannan kamar wannan yana karantar da mu cewa ɗabi'an annabawa shine ba sa kuzuzuta kansu ba sa fifita kansu ba sa neman daraja da ɗaukaka ta kome da jawo mutane a jiyar ana girmama ka ana wani bayan ba ba daga cikin abin da wata kenan ya dame su ba zan ce muku kaza ba ba zan ce muku kaza ba wala alamul gaiba ba zan ce muku wato kenan na san gaibi ba kaga wannan tawali ne a gare shi wa annahu la yadri ma laysa lahu la yadda ma laysa lahu min kaza inallahi kuma baya da awar abin da baya ce kaga yanzu da yawa za ka gani malamai irin na mufa na musulunci ba ma irin na abin nan ba suna iddiyayin abubuwa da yawa don su nuna wa talaka matsayinsu ko su nuna wa mabiya matsayinsu su kumbura duk abin da zai kawo ana kira sa wakilin ikamata suwar ulama kokarin tsaye da matsayin malamai ta hanyar manyan kaya ne ta hanyar katon jalmi ta hanyar kandiri ne ta hanyar menene menene ko medis ya zama special yadda shi mabiyi kawai irin waina abubuwan su suke ɗaukar hankalinsa ba zahirin tawadu tsakanin wato kinan mutum da abin nan ba ga yadda sifar annabawa take ko yawwa saboda haka baya sannan ce wala aqulu inni malak ba zan kuma ce muku ni mala'ika bane ba zan iya ce muku wato kenan ni mala'ika bane kenan ba zan tsarkake kaina a cikin abubuwa ba ai la aqulu inna manzilati inda nasi manzilatul mala'ika matsayi na a gurin a gurin mutane kaman wato kenan matsayin mala'ika ne amma me yasa ke wannan magana in yace shi mala'ika ne kamar menene akwai daukar kai da tsarkakewa akwai alaman wannan ko in yayi da'awan wannan wannan yana daga cikin dalilan da yasa wasu daga cikin malamai magabata suke da wata fahimtar cewa kenan in haka ne mala'ika ya fi mutum mun fahimci wannan mala'ika ya fi dan adam daraja a wurin Allah madaukakin sarki tun daga annabin Allah manzonsa yana cewa ba zan ce muku na kai matsayin mala'ika ba kenan matsayin mala'ika kamar ya fi shi saboda ka suna imfarin wannan magana a cikin abin nan mun gane wannan wasu daga cikin malamai kuma suna da dalilansu da yawa daga cikin alkurani daga kuma cikin hadisai wanda yake daɗa ƙarfafa maganarsu mun gane wannan yawwa ta haka game yau da fada cewa wasu daga cikin malamai suna da idda ayin cewa wato gina abinda zamu fahimta a cikin wannan kamar mala'ika ya fi wato kenan annabawa me yasa suka ce lidawami lidawami him arta saboda ai su kullum a cikin dara Allah madaukakin sarki suke wata salin ibadati da kuma wata kenan ittisalin ibadarsa yanzu misali ni kullum zan yi raka'a biyu kai kuma kullum za ka yi raka ashirin haka muke ta tafiya a kullum a kullum a kullum a kullum da aka shekara goma kana tsamman bambancin bambancin da kai dan kaɗan ne eh kullum raka biyu zan yi amma kai za ka yi ashirin kullum haka kullum haka kuma mu da goma akan haka duk inda muka samu shekara goma bambanci na da naka kana tsamman zai zama dan kankani to su mala'iku tun da suke dan haka suke a cikin ibada dan adam kuma da lokacin da zai tafi neman abinci yana da lokacin da zai je sallah haka ne su kuwa kullum a cikin ibada suke layar taruna ba sa yankewa a cikin ibada to kaga wannan yana daga cikin abubuwan da wato kina wannan mutane suke karfafawa wato kina akan akan cewa mala'iku sun fi abin nan suna kafa hudda da inda Allah ke ta ibadun mukramun su mala'iku bayi ne na Allah maɗaukakin sarki wasu karimci lazim ko na hobi da kawai waho biyar muhim ya amaluna sadaka ba sa saba wa Allah kullum la ya suna Allah ma a kullum a cikin amma dan adam fa wani lokaci ana musulmin ana kafirin ko wani lokaci ana la musulmin eh wala kafirin haka ne la ya suna Allah su kuma amarahun bai wallo na mai foro yana daga cikin abin da suke kafa hujjar shi daga ciki akwai lan yasa kifal masihu ay yakuna abdan lillahi wal malaika al muqarrabun kaga al malaika al muqarrabun duk da cewa Allah ce wala karkaram na bani adama nan ma ya karamta wato kinan abin nan inda ce bal ibadun mukramuna amma wala karkaram na bani adama ko amma shi dan adam da Allah ya karanta shi akwai kuma inda yace ya zama da shi asfala asafilina duk da karamcin nasa sai ya zama wato kira akwai abubuwa da suke dada abin su amma mala'ika da Allah ya ce bal ibadu mukramuna sauda ka sura nan a mukramun haka kuma suke tafiya kuma a cikin ibada yusabbihuna Allah suna tasbihin Allah madaukakin sarki la yafturuna ba sa yankewa ba sa gajiya ba irin mu ne wanda ke in kai subhanallahi sau 100 ko sau 200 ko kuma kai salata annabi dubu ɗaya kana jin kai wani abu ba a su ba yankewa ne don haka kaga ba lalle ne ya zama abin nan ba da ayan da take cewa kullu kullu kuma indi kaza illahi wala alamul ghaiba ko yawa wala kullu kuma inni malak ita ce wannan kenan ko yawa akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man zakarani yana fi kayan maganan Allah madaukakin sarki kenan man zakara ni fi mala'in zakartu fi mala'in khairun minhu haka ne in ka ambaci Allah a cikin jama'a shi Allah zai ambace ka a cikin jama'a da ta tafi naka alkhairi so ai jama'an da Allah zai ambata mala'iku kaga ga hadisi ko yawwa duk wanda ya ambace ni a cikin jama'ar su ni kuma zan ambace shi inji Allah kenan a cikin jama'ar da suka fi jama'ansa alkhairi su kuma wa'ancan jama'ar alkhairi kenan kamar mala'ika ya fi dan adam wallahu ta'ala a'lam sai wancan malaman suka ce an ba musallama ba ba dan adam dan adam ya fi mala'ika me yasa suka ce Allah ce innal ladina amanu wa amil salihati ulaika khairul bari'a khairul bari'a ma ma'ana al bari'a al khalq bari'ul khalq a cikin wanda ba bariya ba ba ba kira'an da take ce ulaka hum khairul bari'a a a akwai da take ulaka hum khairul bari'a bari'a cikin mutanen da bari'a cikin mutanen da aka kirkira duk abin da Allah ya kagi halittar su to muminai su ne khairul bari'a wanda mala'iku kuma suna cikin wanda Allah ya kage halittar su don haka zuko da wannan aya so suka yi capitalizing cewa wato kina abin nan ko yawa da hadisin da yake cewa innal mala'ikata la tadaw ajnatiha ridan liwa talibul ilmi to wai huwar kira eh mala'ikun bukura mu da za su sashi sun fi da abin da su mai neman ilimi ya zo ya hauka ya taka ya tafi sa yanzu da wanda aka taka aka tafi da wanda shi aka taka da mai taka wanda wanda yake taka wani ne wani ne abin nan to aka eh ba ji ba eh eh eh a tsakanin su sai ce me? eh ok ya suka a surar ya suka a cikin surar ɗan adam da hadisi da yake cewa ina lahi yubahi da alal arafati min al mala'ika a cikin mala'iku wa'anda aka ba su izini ranar arafa su zo arafa Allah yana alfahari da su yana kafafa da su to mutane fa su kan kullum ma arafan nasu kai kenan wanda aka zaɓo suka zo arafa kenan arafa kuma an yi ta dan mutane ne haka ne wurin ibada ne wato ke da na mutane irin waɗannan dalilan wasu malamai suke gani cewa a'a dan adam shine wato kenan sama da mala'ika Allahu ta'ala a'lam da ba mu da hujja wanda take qat'an wanda ta faɗi wannan sarahatan sai da istinbada mun gane wannan sura kake cewa wala aqulu lakum inni malak ni bazan tsarkake kaina in ce muku ni mala'ika ne wato kenan a wajen tsarkaka da abin nan ba mun gane wannan har yanzu wani ayan tana da karanta da muku tawadu musamman ga mutumin da yake da daraja inna tawadu an minki salil mutaki wa bihi taqiyu ila ma'ali yartaki wa ma zuhudu taqiyu bi halqi ra'sin wa laysa bil lubsi abwabin bilabi walakin bil huda qawlan wa fi'lan wa idman takashi fi lahazi wala aqulu lil ladina tazri ayunukum wa inda idan ku suke rena wannan wannan ba kun ci su a razili ba ne a fahimtar ku ba kuma idanun ku wato kenan tana rena su haka ne to ni ban insan ce musu lan yutihim Allah khairan Allah ba zai ba su alkhairi ba ban insan ce Allah ba zai karanta musu Allah ba zai karanta ban insan ce su kaskantu ba kaskantattu ba ne Allah madaukakin sarki zai iya daukaka su don haka aliyu zainul abidin yake cewa wa shaksan kana fi duniya hakiran yubawwa manzalan nujubul kirani haka ne za ka ga mutum a duniya ba komai bane yana daga cikin mutane da suke ganin sa a razilu amma ba ranar lahira in ka ganshi ba a cikin manya-manyan annabawa da manya-manyan salihan bayi za ka ganshi can a tsakiyar su yana abin da ya ga dama a tsakiyar su saboda mai Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka shi Allah maɗaukakin sarki ya girmama shi ko a duniya ma lokaci abubuwa sukan faru da yawa abubuwa sukan faru da yawa ku duba da raja irin su sayyid na umar su sayyid na abubakar da sauransu amma a zamanin su aka kamo aswadul ansi ya kamo abu muslim al-qalani ya sa aka tona wuta rami aka zuba itatuwa aka hura wuta ta tashi yadda aka wa annabi ibrahim haka aka dauki abu muslim al-qalani aka jefa shi babu abin da ya kone a cikin sa alaihi salatu wasallam baya duniya amma sayyidina abubakar yana duniya sayyidina umar yana duniya wannan ba karfi bane haka fitar da shi a cikin ɗin mutane suka ce musu wannan mutum ba haka ya kashe shi ba kore shi kawai don haka ya kore shi ya zo madina annabi sayyidina umar ya gan shi ya ce malam daga ina mai sunan ka sai faɗa masa sunan da ba zai gane ya ce an yi ina ji a jikina ba kai ne abu musulun bakwa ya ce ni ne ya ce yau ba Allah na gode maka da ka nuna min wanda ka tsaye da mu'ujizar da ka ba annabi Ibrahim a kansa a cikin al'umma annabi da ke sai gudu sai na abubakar kuma in zai tafiya baya baya zigegge ko guda daya wata rana wasu mutane suka saka an akar maka Allah kira mu tafi aikin hajji mai ani ba zan iya tafiya da ku ba me yasa ce abu kuna tafiya da ku kun dogara da da guzurin ku kun dogara da kaza kaza da sauran ni haka nake tafiya ta suka ce akar maka Allah za mu bi ka lokacin da duk suka je yunwa in ya addu'a sai Allah ka musu abinci su ci kuma shi ba komai bane a cikin mutane amma Allah madaukakin sarki ya karrama shi wannan kuma a duniya ba ma a je lahira ba to ba kake tsammani in an je saboda ba zan ce ma wa'anda da kuke renawan Allah madaukakin sarki ba zai fuskance su wato kenan da ai kai saboda li itikariku saboda ku kun rena su itikariku lahum ba zan faɗa musu hakan nan ba ko Allahu alamu ma fi anfusi Allah shi ya san abin da yake cikin zuciyarsu Allah shi ya san wannan yana nuni cewa gwargwadon sulhu tsakaninka da ubangiji karka damu da mutane wai su ganka kai malami ne ko su ganka kai mai kirki ne ko su ganka kai mai sadaka ne ko su ganka kai mai yawan sallah ne ko su ganka akarka damu da wannan sulhun ta tsakaninka da ubangijinka to shi ya san abin da yake cikin zuciyanka da haka shine kuma ba da dabbata so da ka gwargwadon yanda ka je ka gyaro ta tsakaninka da Allah wallahi gwargwadon wata kina matsayinka da haka yake cewa Allahu alamu bima fi anfusihim Allah shi yasa abin da ke cikin zuciyarsu don haka Allah madaukakin shi yake da yancin ya ce musu su arazili ne ko ce su mutanen kirki ne ni ba da wannan hukuncin aka yi abin nan inni izan in kuwa na fahimta in kuwa na kuskura na faɗi haka kenan idan kenan laminar zalimi na ina daga cikin wanda suke azzalimai wasu malamai suka ce izan din nan wato gina abin ce ziyada ce wasu abin akwai akwai da kita ziyadat fil qur'an ko aziyadat al qur'an min al qur'an an ga min gairar al qur'an asalinsa shi ne inni la min zalimina ni ina na zalunci kaina ina daga cikin wanda suka zalunci ma kace inni izan wala Allah ta zo saboda taukidi kenan lalle a lokacin da ne hakan nan tabbas na zama daga cikin wata kenan wanda suka zalunci kansu to mu jama'a قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين
لا فصلت ya gaji da ok kalu sai suka ce ya nuhu ya kai nuhu kan jadanta da hakika ka yi jayayya da mu ka yi jayayya da mu nuhu kar jadanta na fa'akar ta jidalana kuma ka yawata a wajen jayayya da mu ai ma'anarsa shine ka samta na ba sartar kusumata ka yawata kusuma da ja da mu wato kenan saboda haka bai kai abin nan ba ainihin jidali musu da kusuma da dan bambanci kadan jidal musu ne amma musulunci ya yadda da shi idan wato kenan ana nufin alkhairi a kansa idan ko ba ana nufin alkhairi a kansa bane shine inda musulunci yake kushe yake kushe sa saboda haka annabawa sun yi jidali ko yawa wala tijadul menene wala tijadul ala kitabi illa billati hiya asan kaga kenan an ba da dama ai jidali da ala kitabi amma sharadin ya zama billati hiya ahsan yau sau da ka shi yanzu yana jidali da su kuma sun fahimci haka suka ce kar jadanta na fa aksar ta jidala na kayi jayayya da mu kuma ka tsawaita a gurin yin jayayya abin nufi shi ne ya yi kokari ya su faɗi hujja ya kawo hujja su faɗi dalili ya kawo dalili a wajen kokarin bayyana musu gaskiya a nan ne shi kuma mutumin da baya son gaskiya kullum a nan ɗin da inda yake ganin ka masa musu don haka a nan yanzu kaga suka ce jidali da haka ba ta ce su faɗi wata kalma daban wannan bayanan naka ya yi yawa ba mu gane shi ba amma sai suka kawo shi a babin jidali na dalarsa na faƙasa ta jidala nan ka yi musu da mun faɗa ka faɗa mun faɗa ka faɗa mun faɗa ka faɗa a cikin wannan lamarin saboda haka ba za mu yarda da wannan ba mun fahimci wannan aka ce mai abin faɗa ba ya faɗa ko marar abin fada shi sai ta fadan abin da yake fada marar mai abin fada yana ta fada marar abin fada yana ta fada yau yanzu su suna ta faɗa ne akan jayayya ake da su musu ake da su shi kuma kokari yake su fahimci wata kenan gaskiya ya musu bayani ta nan sun fito ta nan ya musu bayani ta nan sun fito ta nan ya musu bayani ta nan sun fito ta nan shi kokarin sai isar da gaskiyar ne ba zunzurutun musu bane su kuma hakan ne ba sa son sa don duk mutumin da baya son gaskiya to gaskiyar da zaka faɗa ita ce laifi wato gina a gare shi saboda ka suka ce masa kaya abin nan don haka mu yanzu a takaice mu takaice maka ba za mu yadda da kai ba gaskiyar ta kanna ce ita ce wannan kotu ba za mu yadda da ita ba ba za mu yadda da ita ba sai ka yi abin da za ka yi kenan shi ne ma'ana fatina bi mata idina ka zo mana da duk abin da kake mana alkawari ba wutan jihar na ba wani irka zo da ita ba ba mala'iku ba ne to ka zo da su ba ranar tashin alkiyama ba ne to ka zo da ita ka zo da ita haka mutanen makka suka faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam har daga ƙarshe suka tsallake annabin sallallahu alaihi wasallam suka koma kan Allah suka ce Allahumma in kana hadha huwa haqqa min indika famtir alaina hijaratan min as-samai aw itina bi azabin alim wannan qur'ani shine gaskiya da zo daga gurin ka ya Allah ha to ba za mu yarda da shi ba ba za mu yarda da shi ba kuma kai mana ruwan tsakon kwanin azaba eh in dai shi ne gaskiyar to ba za mu yarda da shi ba wannan ne gaskiyar to wallahi ba mu yarda da ita ba in kana hadha wala kabi indik hamdur alina hijara ita mai nasa don allah kamar da ruwan tsakon kwanin azabar da kake magana din ko kuma ka zo mana da azaba mai raɗi to wannan abin da suka faɗa suka ce fatina bi mata idina kaga kenan sunan allah ta rama mai da kanta duk lokacin da ka faɗi gaskiya mutane suka basu muka ba sun sha ta dubu kenan ma'ana komai ma zai faru ya faru kawai ba za su yi ba ba za su yi ba wani lokaci kuma akan bayyana suke yi sun gane bi ne ba za su yi ba saboda kai din ne ba za a faɗi gaskiya a gurin ka ba ai annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce masa in gaskiya ne me yasa ba za a bai asibin wa'il ba me yasa ba za a ba wani a gari kaza ba so irin su dihiyatul kalbi me yasa sai a maraya za a sai saukar masa da abin nan so da ka so ba za su yadda ba fatin da bi mata idina in kunta minan sadiqina in dai har abin da kake faɗan na gaskiya ne to ka zo mana da shi to da in ka zo mana da shi sai a halaka da mu kenan mun san dai in dai wannan ne gaskiya mun sallama ba za mu karbe ta ba mutane suna haka ko ba haka ba kwanan nan na ji wani mutum mun shiga wata za mu tafi azare ya ce wallahi canjin kudin nan ina da naira dubu ɗari wannan wallahi sai ne asarar ta ba zan canja ta ba tana a jego duk abin da zai ya haƙura da ita dubu ɗari ga tana na aji allah ba zai canja ta ba to haka ne yanzu in ma za su lalace ne su lalace kuma ya san cewa in an gana ma an yanke za su iya lalacewa to amma kuma ba za a bi nan saraka dan adam yana kira da wannan a wajen kai dan gaske to zamu dakata nan insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan sai amfanar da su ya ba mu ikon ranar da amfanar da mu da shi ya ba mu ikon aikatawa abin da muka kuskure Allah madaukakin sarki ga da mu kuskuren Allah ya ba mu ikon gyara akwai filin an tambaye ce ga wasu malamai sun fahimci cewa haka wasu malamai sun fahimci haka kuma kowa dalilin su bai tsallake cikin alkur'ani da hadisi ba ko ba ka ba yawwa amma abin da ya fi shahara shi ne dan adam ya fi abin nan eh ko kana wannan layin amma kuma da dinin wa'ancan din fa yafi yawa to Allah ya da
ba su mala'ikan har a ce mala'ika ya cin buɗa maka su tafi ai abin ba ƙarfi ba ne yana ce gwamna ne kai ke kira kaga ba wani nuna cewa kai da kaje kiran gwamna kun kafa gwamna ba ina goyon bayan o kai haka kake fahimta amma kuma sai su ba da kansu a taka eh gwamna ne bai ɗebo eh takariman ne eh amma ni ina ganin wannan gurin kuma girma mai ilimi to kowa yana da daba ba mu ne tsallake ayi hadisin ba ba mu tsallake ayar ba to a dada bincike la'alla za mu samu wasu abubuwa da yawa da za su rinjaya da mu da anan kafin kafin ramadan ya kai na'am milan mala'ikati rusulan wa milan nasu sai dai kai takadirin rusulan din kuma ka san manzanni sun fi annabawa ko zo da haka bari mu ji bala amira tukunda eh aka ce a ma- a ma- a mala'ikun akwai manzanni kuma Allah ne ya zaɓe su to Allah ya tsafi mila mala'ikatu rasulan wa minan nasi sai ce me kuma to ka gani inna Allah sami'un basir da kuma menene nan na Allah bai taba halitta ta ga ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki annabi dan adam eh to an baka kawo ismin lalai ba yanzu a makaranta muke ta guri ismin lalai su da suka wani magana sun kawo ayoyi yawan su da suka kawo ayoyi kairar bari'a idan da zira wani wajen lalai ce yola kawo kairar bari'a to yawan da suka kawo dalili na bari mu je wannan malami na zuwa gari ni ma da bayanin da na taba dubawa kamar da ji a jimurkance Eh.
kuma wanda suke da daraja a cikin wani su kuma su kuma suke mara sun fi mala'iku kun ji wani ne wani da wani abin kuma jimlatar mala'iku sun fi amma tafsilan a cikin annaba za a yi samun wanda ya fi mala'ika ya fi mala- ya fi mala'iku to alhamdulillah wannan ma to akar magana ina isa jilani to shi kenan a samu mana dalili ai ka kare kallon ilimi ne ba Allah zakariya na'am eh hmm to kun ji wani dalili kuwa da aka halarci annabi adam duk mala'iku aka ce su faɗi su yi sujada su gaishe shi kaga wannan ya daɗa kawo wani dalili ta ɗaya gefen duk gaba ɗaya su wasu jadal mala'ikatu kulluhum to alhamdulillah alhamdulillah in babu wani sami addu'a ko wanda ba da mutum da mai da aka ce idan mutum ya ce idan tana cikin masu ɗauki kin sauku abdullahi abdullahi bin mubarak yace bata sauku ba saboda yalwar kalmar imam malik da kansa yace bata sauku ba saboda yalwar kalmar amma idan ita dabba zai shi ka ce mara kuɗi eh jama'a shi ya ba